الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 23 ga watan shawwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma shi daga watan bakwai shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata ya halitta mutum ya ba da hajar da yake sayarwa a madadin zakka yawa da biyu kuma zakka ta mai ta kudi zakka ta kuɗi ya ba da hajar da yake sayarwa tambaya ta biyu macen da mijin da yarsu tana cikin gidan ruwan ba ya halitta ta da zuwa makaranta da rahoton
wato yan tambayoyi ne guda biyu tambaya ta farko idan mutum ya lissafa dukiyarsa ma'ana zakka ta kudi zai iya ɗaukan misali wata haja ya bada a madadin wannan zakka ta kudi kamar misali ɗan kasuwa ya ƙididdige iya abin da ya mallaka na dukiyarsa da kudin da ke hannun shi da kayan da ke hannun shi zai iya daukan misali wata haja kamar abinci shinkafa ko abin da ya kama da haka ya bada a matsayin zakka baya halatta sai in shi malamin zakka wanda shugaba ya wakilta shi game da karɓo zakka a hannun mawadata ya nuna cewa kaza yake bukata domin shugaba ya ga akwai maslaha ta jama'a akan haka to a lokacin nan ne kada yake halatta a karbi wani abinci ko abin da ya kama da haka a madadin zakkar kuɗi don haka ka'ida zakkar kuɗi kuɗi za ka bada ba maganar ka sayi abinci ka ba mutane kudin za ka ba su kowa ya sayi iya abin da ya ga dama haka zakkar dabobi ba za ka ɗauki kuɗi ka bada dabobi za ka bada in ka ba su wanda yake buƙatar ya sayar ya sayar kamar yadda zakkar kayan gona ba a bada kuɗi ko a bada dabobi a madadin zakkar kayan gona kayan gonar da ka noma shi za ka bada na haka a inda malamai suka toge sai in shi wakilin da shugaba ya wakilta game da karɓo zakka a hannun mawadata shine ya nuna cewa maimakon haka ake bukata to a shine kadai za a iya badawa shi ma kuma sai inda maslaha a ƙarƙashin haka ta su wato talaka wanda za a ba zakka sannan tambaya ta biyu game da wato macen da take ta kaba shin wai za ta iya fita ta je makaranta kwarai da gaske ita mai ta kaba ba a haramta mata ba huta in har huta ta kama an gane ko iya abin da yake na taka abin da yake ta kaba kamar yadda bayani ya gabata abubuwa ne guda uku abu na farko ne santar kayan ado duk abin da za a lissafa shi a matsayin kaya ne na ado na kwalliya to wannan dole za ta nisance su tsawon wata hudu da kwana goma kamar misali lalle da kitso wanda yake na ado da wani jambaki da wata jagira da wani kwalli da wani mai wanda yake mai kanshi da wani sabulu mai kanshi da sauransu dukkan su wannan za ta nisance su abu na biyu shine ba maganar zancen aure duk wanda ya zo mata da zancen aure sai ta ce ba lokacinsa ba sai an kai wata hudu da kwana goma idan diya ce abu na uku shine ci gaba da zama a gidan da allah ya mijinta rasuwa har a kai lokacin da za ta gama ta kaba amma in har kuta ta kama to wannan ba laifi ba ne ba yanzu kaddara cewa ba ta da abinci sai ta je ta yi sana'a ta nemo to wannan ta kaba ba za ta hana ta bata fita ta je ta nemo abinci ko ya kasance ma'aikaciya ce za ta iya zuwa wurin aikinta ko ya kasance misali wani abu ne wanda yake na darura misali kamar zuwa likita da wasu abubuwa duka wannan ba laifi ba ne ba duka tana iya fita ta je kamar misali makaranta daukan karatu tana iya zuwa ta je ta dauko karatu ta dawo amma irin haka yawan fita wanda yake ba ta babu dalili to wannan bai dacewa dan kar ta ga cewa yanzu ba ta da miji da yanzu fita to wannan kwata-kwata bai dace ba kamar yanda an gane ko mace an shar abin da ya dace da ita abin da Allah ya wajabta mata shine da zumtar gidan miji ma'ana kada ta zamanto akwai yawan fita fita wadda take ba ta da dalili to haka ko da mijinta Allah ya masa rasuwa matukar tana cikin idda to ta tabbata cewa akwai wani haƙƙi na mijinta a kanta don haka haƙƙin miji ne wanda Allah ya dora ma mace shine yin idda ta ci gaba da zama a gidan da Allah ya masa rasuwa har a kai wata hudu da kwana goma amma anan abin da muke so mu gane kamar misali ilimi wanda yake ban makawa kamar abin da za ta gyara addinin ta wannan ba laifi bane ta je ta zo amma in ya kasance daman malama ce tana da abin da za ta gyara ibadarta to abin da ya kamata ta dau hakuri har a kai lokacin da ta gama ta kaba in ya so kuma ta ci gaba da neman ilimin darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna di cikin kitabu shahadat wato mun tsaya ƙarshen babi na uku baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin shaidar mai ɓoyewa a wajen ɗaukan shaida lokacin da zai ɗau shaida to sai ya zamanto ya faki yana ɓoyewa kada a gan shi shi irin mutumin da ya ɓoye a wajen ɗaukan shaida idan ya kawo shaida za a karɓi shaida shi ko ba za a karɓa ba kaga mutane suna kulla wata ta'asa sai ka ɓuye domin ka ga menene suke domin ka bayar da shaida to irin wannan wanda ya ɓuye ba a gan shi ba ya ɗau shaida lokacin da ya zo ya bayar da shaida za a iya karba ko ba za a karba ba shine malam ya yi babe kenan babu shahadatil muhtabi idan baban da ke bayani game da hukuncin shaida ta mai ɓoyewa a wajen ɗaukan shaida shi ne malam ya zo mana da fatawa ta amurgunu kurais shi amurgunu kurais wato ya halitta irin wannan shaida duk mutumin da ya ɓoye a wajen ɗaukan shaida idan ya ba da shaida za a karɓi shaidarsa kala sai yake faɗa shi amurgunu kurais sai yake cewa wa kazalika yuf'alu bil kadhibil fajir yace haka ake aikatawa wato game da makaryaci wanda yake malalaci duk mutumin da an san makaryaci ne malalaci ne to idan ana so a cimke shi wanda zai ga zai tabbatar daga abin da yake kenan sai ya fake ya sace shi ya sande shi ya ga menene yake aikatawa saboda shi makaryaci wanda yake malalaci sai ya boye yake wannan kin shi kenan dole sai an daulin fashinsa don haka ya ce wa kazalika yuf'alu bil kadhibil fajir yace haka ake aiwatarwa game da makaryaci malalaci in za a ɗau shaida kenan sai a ɓoye a ga menene yake aikata saboda ana iya yana iya yin abu a zo a tambaye shi cewa shi bai ba domin me yasa makaryaci ne wa qala ash-sha'bi wa ibn sirin wa aba'un wa qatada waɗannan manyan malamai guda hudu al-imam ash-sha'bi shine amir ibn sharahin da muhammad ibn sirin da afa ibn abi rabah da qatada ibn di'ama as-sadusi al-basri gaba ɗayansu suka ce as-sam'u shahada suka ce ji shi ma matsayin shaida ne ana iya karba abin da ka ji ka tabbata ba ka gani da idanka ba in ka ba da shaida ana iya karba shi ne ce wa kanal hasanu ya ƙuru wato hassan ibn abil hassan albasari na faɗa cewa lam yushhiduni ala shay'in wa inni sami'tu kaza wa kaza idan mai bayar da shaida ya faɗa a lokacin da zai bayar da shaida ya ce lam yushhiduni ala shay'in wasu shaida ni ba akan wani abu ba su nuna mu ba sai ce wa inni samitu kaza wa kaza amma ni na ji kaza da kaza suna faɗa amma ba a gabana ba suka yi amma dai na ji suna faɗar kaza da kaza to wannan za a iya karɓar wannan shaida kenan mutane ne suna son su kulla wata kulla-kulla kai kaji suna faɗa amma lokacin da za su aiwatar da wannan abu ba su yi ba a gabanka to idan mutum ya bada irin wannan shaida na cewa ya ji shi dai suna cewa kaza da kaza to za a iya karɓar wannan shaida to shine anan malam sai ya zo mana da hadisi na farko a ƙarƙashin baban hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana shi da ubayy ibn ka'ab al-ansari wato sun tafi ya ummanin nakhlal lati fi habnu sayyad wato suna nufatar da binnai wanda ibn sayyad wato yake cikin wannan rubuki shi ibn sayyad a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi shi wanda har ma wasu daga cikin jama'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da'awar cewa shine dajjal to maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi domin ya hakikance lamarinsa mutum ne wanda yake yana da ababen mamaki hatta idza dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan rukuki na dabinnai inda ibn sayyad wato yake fafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki bi juzu'in nakhli wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu yana kare gangan jikinsa wato da kututturai na dabino manzon Allah sai ya fura sai ya tsallaka bayan wani icce na dabino sai ya koye yana gaba hannu sai ya koye domin kada ibnu sayyad wato ya hango shi wa huwa yaqtilu an yasma'a min ibn sayyad shay'an wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yana satar shi domin wato yayi kokarin ya ji wani abu daga cikin wato zantukan sa ma'ana gungunin da yake manzo Allah ya ji menene yake faɗa shine yace wa huwa yaqtilu an yasma'a min ibn sayyad shay'a qabla an yarahu maza Allah yana satar ya yi ƙoƙarin yadda zai ji wani abu wato game da shi ibn sayyad kafin shi ibn sayyad ya hango maza Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan wa ibn sayyad mubtaji'un ala firashihi fi qatifatin wato a lokacin nan shi ibn sayyad wato yana kishingide ko kuma kace yana kwance akan shimfidarsa ala firashihi fi qatifatin akan wata shimfiɗa wato akan wata katifa an gane kuma yi bayani a baya lafazin katifa asali kalima ce arabiya larabci ne kenan aka hausantar da shi ake cewa katifa asali qatifa sunan shi kenan ita ce matala tare da cewa matala ma turanci ne kenan a hausa abinda ake kiranta katifa kenan asalin kalmar da larabci ne shine ce ala kafifa fi kafifa akan wata katifa kenan lahu fiha ramramatun au zamzamatun wato yana wani gunguni akan wannan katifa yana wani gungunin shi yana kwanci فرأت أم بن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكي بجذوع النخل wato mahaifiyar ibn sayyad sai ta hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kare gangan jikinsa wato da kututturai na da biyu faqalat li ibn sayyad sai ta faɗa ga ɗanta ibn sayyad tace ai sa tace masa ya kai sa wannan lakabi ne nashi ta ce masa haza muhammad ta ce wannan muhammad ne fa yake famar ya wannan kinka ya mamaye ka fatana habnu sayyad a lokacin nan ibnu sayyad wato sai ya tukaki game da gungunin da yake sai ya daina faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce law tarakatu inda mahaifiyarsa ta bar shi bata faɗa masa ba cewa gani nan manzo Allah ya ce bayyana tabbas da ya bayyanar da al'amarinsa da mun gane matsayin shi ko mai ne ko mai ne ne manzo Allah ya ce da mun gane al'amarinsa to dan haka ita kissa ta Ibn Sayyada tana da tsawo idan aka koma cikin littattafan sira zaka samu kissa ta Ibn Sayyad da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kabba'atu laka khabi'an ya ce na ɓoye maka wani abu ba ma huwa menene na ɓoye ya yi wani tunanin shi wani gunguninsa sai yake cewa adduk adduk maza Allah sai yake cewa Allah ya nisanta ka ba za ka iya ƙetare haka ba maza Allah ya ɓoye masa suratul dukhan suratul dukhan amma duk da haka ya kusa samuwa sai yake cewa adduk adduk manzo Allah ya ce ba za ka wuce haka ba Allah ya nisanta ka to mutum ne dai wanda yana da abubuwa na al'ajibba wanda akwai shaidanu tare da shi a takaice a nan malam ya zo da wannan hadisi domin ya tabbatar mana halaccin karɓar shaida ta wanda ya ɓoye a wajen ɗaukan shaida me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa satar shi ya ringa sando yana son ya ji min yake faɗa kafin manzon Allah kafin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan kenan wannan yana nuna mana duk wanda ya ji abu ya ɓoye wajen ɗaukan shaida wannan ana iya karɓar shaidar shi kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa ɓoyewa don kada ya gan shi ya ji min yake faɗa to haka malam ya zo da dalili na biyu shine hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa matar rifa'a al-qurazi Allah ya kara mata yadda ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take faɗa masa kuntu inda rifa'a tace ya rasulullahi na kasance a ƙarƙashin rifa'a al-qurazi faɓallaka fa fa'abatta ƙwalaƙi ya sake ni ya yanke saki na ma'ana ya kai ƙarshe saki ɗaya ya kai har uku fata zawajtu abdurrahman ibn zubair ta ce sai bayan kenan saki ya kai ƙarshe ta ce sai na auri abdurrahman ibn zubair allah ya ƙara masa yadda ta ce ya rasulallah wa inna ma ma'ahu mislu hudubatis sauri ta ce ya rasulallahi iya abin da yake tare da shi ta ce kwatancin gezar mayafi ne kwatancin gezar mayafi ne ke tare da shi wannan kinaya ce take dangane da abin da ake jin kunyar a fito a fada ma'ana a takaice ba cikakken namiji bane shi ko a ka'ida ko kuma ce ladabi daga cikin ladubba na karantarwa ta addini duk wani abin da ake jin kunyar a fito a fada to iya abin da ake kinaya kamar yadda idan ka bibi wannan shine salo na karantarwa ta alkur'ani haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai sun wuce a lissafa na daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن a ƙarƙashin wannan aya gaba biyu gaba ta farko uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum asalin kalma ta arrafasu a larabci shine mummunar zance kenan mummunan zance to me Allah yake nihi da arrafasu anan shine tarawa da iyali an halitta muku saduwa da iyali a cikin darare waɗanda suke na azumi wanda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci a cikin dare in dai na Ramadan ne to mutum baya kusantar iyalinsa to Allah sai ya turo sakon cewa an halitta muku haka babu wani dalili wanda ya hana muku uhilla lakum lailatas siyamin rafasu ila nisaikum kaga anan an yi amfani da lafazin arrafasu akan saduwa da iyali haka a gaba sai ce fal'ana ba shi ruhunna a yanzu ubangiji ta'ala ya ce ku tara da iyalinku lafazin ba shi ruhunna an ciro shi ne daga almubashara idan aka ce almubashara shine hada fatar jiki domin aka ce albashara wato shine fata ta dan adam kenan almubashara kenan hada fatar jiki me Allah yake nihi da shi shine saduwa to haka can yace la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ma lam tamassuhunna ay matukar ba ku tara da su ba kaga anan Allah ya yi amfani da lafazin almasu akan saduwa tsakanin ma'aurata haka a can fadar ubangiji ta'ala da yace nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashidu nan ma kinaya ce ubangiji ta'ala yayi to haka a fadarsa da ya ce aula mastumun nisa'a nan sai ya amfani da lafazin allansu shine shafa me ake nihi da shi shine saduwa da iyali haka a can da ya ce falan mata gashaha hamalat hamlan khafifan famar ratbi haka ya ce wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza haka in ka dawo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abi hal arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl aw kama qala idza jalasa baina shu'abi hal arba idan mutun ya tsugunna tsakanin rabar-rabar mace guda hudu thumma jahadaha sannan ya wahaltar da ita me yake nihi ma'ana ya sadu da ita don haka duk abin da ake jin kunyar a fito a faɗa to irin wannan kinaya ake shine anan tace wa inna ma ma'ahu mislu hudbatis saw tace ya rasulullahi iya abin da ke tare da shi tace kawai kwatancin gezar mayafi ne tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya fahimci manufarta fa qala sai yace mata a turidina an tarji'i ila rifa'a shin yanzu nihin kike dai ki koma gidan mijinki tsohon mijinki rifa'a ta ba shi amsa e maza Allah ya ce la ya ce ba maganar ki koma hatta ta zuki usailatahu wa ya zuka usailataki maza Allah ya ce sai kin ɗanɗani yar zumarsa shi ma ya ɗanɗani yar zumarki lafazin usaila tasgir ne na asila in aka ce asila zuma kenan usaila kenan yar zuma shine ya ce hatta ta zuki usailatahu wa ya zuka usailataki sai kin ɗanɗani ‘yar zumarsa shi ma ya ɗanɗani ‘yar zumar nan ma kinaya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake game da saduwa shi ne ma'ana har sai an samu saduwa tsakanin ki da shi wa abubakar radiyallahu anhu jalisun inda a lokacin nan abubakar Allah ya kara masa yadda na zaune a gun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam وخالد بن سعيد بن العاص بالبادي ينتظر أن يؤذن له a lokacin nan shi ko Khalid ibn Sa'id ibn al-As Allah ya kara masa yadda na kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jiran a bashi izinin shigowa ya shigo fa qala sai yace ya Ababakar ala tasma'u ila hadhihi ma tajharu bihi inda nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ba shi izini ya shigo sai yake cewa ya ababakar shin yanzu ba ka jin abin da wannan mata take bayyanawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ji ba irin maganganun da take kaga shi Khalid ibn Sa'id yana kofa ya ji maganganunta ya ji abin da ta faɗa lokacin da ya shigo sai yake faɗa ga abubakar ya ce yanzu ba ka jin abin da wannan mata take bayyanawa da shi na zance abun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zancen da bai dace ba ai ya kamata a ladabtar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai masa inkari ba akan wannan abin da ya faɗa me yasa saboda anan shi ya ji abin da ta faɗa kuma ya tabbatar da ita ce don haka wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin karbar shaida ta wanda ya ɓoye a wajen ɗaukan shaida an gane ko mutum ne ya zo ya ɓoye ba a gan shi ba ya ga abin da ya wakana ko kuma ya ji abin da ya wakana to wannan in ya ba da shaida ana iya karbar shaida shi ba dole ba ne sai ya fito kiri da kiri kun gan shi ya gan a in ya ɓoye ya ga abin da ya wakana in ya je ya ba da shaida ana iya karbar shaida shi za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد قال الحميدي هذا كما أخبر بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة رضي الله عنه ما أعلم أنك أرضعتني ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمناه أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idza shahida shahidun idan har wani mai ba da shaida ya ba da shaida bishai'in game da wani abu ya ce tabbas ya ce na ga an yi kaza au shuhudun ko kuma wasu shaidu suka ba da shaida game da wani abu kenan in ma mutum ɗaya ko mutane da dama suka ba da shaida game da wani abu suka ce abu kaza kaza ne waƙala akaruna sai wasu jama'ar suka ce ma alimna bi zalika ai mu ba mu da masaniya game da haka kina an rabu wasu sun ce eh kaza ne wasu sun ce a mu dai ba mu sani ba malam ya ce yuku kamu bi kauli mai shayi za a zartar da hukunci game da fadar shi wanda ya shaida duk wanda ya shaida ya ce an yi don wani ya ce a shi bai sani ba to wanda ya ce an yi ya ba da shaida a fadar shi za a zartar da hukunci shi ne ya ce yi hukan bi kaule mai shaida ya ce za a zartar da hukunci a sababin fadar shi wanda ya shaida al'imamul humaidi ɗaya daga cikin malaman al'imamul bukhari ke faɗa cewa haza kama akbara bilalun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama salla fil ka'aba wannan hukunci ya ce daidai yake kamar yadda bilal allah ƙara masa yadda ya ba da labari cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin ka'aba lokacin da ya shiga wa qala al-fadl al-fadl ibn abbas shi ko yace lam yusalli yace a manzon allah bai yi sallah ba ya dai shiga cikin ka'aba ya yi addu'o'i amma bai yi sallah ba wannan kamar yadda hadisi ya gabata wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata jama'a ta sahabbai manzon Allah ya sa aka buɗa masa Ka'aba manzon Allah ya shiga da su sai ya kulle da aka shiga sai manzon Allah ya sa aka kulle Ibn Umar Allah ya kara masa yadda baya nan aka shiga amma da ya ji labarin manzon Allah da sau da jama'a suna cikin Ka'aba sai ya zo ya tsare kofa ana buɗe kofa da suka hutu sai ya tambayi bilal ya ce mi manzan Allah ya sai bilal ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin ka'aba tsakanin ginshikai kaza shi kuma alfadul ibn abbas da aka tambaye shi sai ya ce a manzan Allah bai yi sallah ba to a nan malamai sai suka wato ibnu umar allah ya kara masa yadda da sauran jama'a suka karbi zance fada ta bilal na cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin ka'aba bilal har sai da ya tabbatar masa ga inda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah shi kuma alfadul ibnu abbas ya ce bai yi ba to takan iya yiwa shi alfadul ibn abbas lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah hankalin shi ya dauki shi bai gani amma shi bilal shi ya gani to dan haka su ko malamai suna da ka'ida shine na al-musbitu muqaddamun ala nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda yake mai korewa duk wanda yace an yi kaza to fadar shi ita ake gabatarwa akan wanda yace ba a yi ba wannan ka'ida ce wanda malamai suna kanta al-musbitu muqaddamun 'ala nafi duk wanda ya tabbatar yace kaza ake to shi ake gabatar da fadarsa akan wanda ya kure wanda yace ba a yi to dan haka anan wannan wato shi al-Imam al-Humaidi ya zo da wannan hadisi domin hujja ne akan cewa in jama'a suka rabu biyu wasu suka ce a an yi kaza wasu suka ce a mu ba mu sani ba ko an gane ko to wannan ya ce bai yi ba balantana ma wanda ya ce ani ban sani ba kaga wanda ya ce ban sani ba ya fi dama dama akan wanda ya ce bai yi ba kamar yanzu misali da aka tambayi bilal ya ce manzon Allah ya yi sallah a cikin ka'aba da aka tambayi al-fadl ibn abbas ya ce ani dai ban sani ba kaga yanda in ya ce ban sani ba ya fi sauki akan cewa lam yusalli ai bai yi sallah ba to akan ya ce bai yi sallah ba amma tare da haka aka gabatar da fada ta bilal wato akan tashi kinan ina ga jama'ar da suka ce mu dai bamu sani ba don haka duk lokacin da aka zo alkali ya yi tambaya suwa suwa suka ga wannan al'amari wasu suka ce a mu an yi a gaban mu mun gani mun tabbata haka ne wasu suka ce a mu bamu sani ba to waɗanda suka ba da shaidar cewa an yi su ake karɓar faɗinsu da ita za a zartar da hukunci don haka ya ce haza kama akbar bilal wannan kamar yadda bilal ne ya ba da labarin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla fil ka'aba yayi sallah a cikin ka'aba a lokacin da ya shiga wa qala al-fadl kenan wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin yin sallah a cikin ka'aba kamar yadda wasu malamai sun tafi akan cewa ba a yi ba wa qala al-fadl alfadul ibn abbas sai ce lam yusalli yace a da ya shiga bai ba ya dai addu'o'i amma bai ba fa aka nasu bi shahadati bilal yace jama'a ta sahabbai sai suka karbi shaida ta bilal na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah a cikin Ka'aba kenan dan haka duk wanda ya bada shaida yace an yi wani yace a ba a yi ba ko wani yace a ni dai ban sani ba to wannan wanda yace an yi shi ake karbar fadarsa kazalika in shahida shahidani haka al-imamu al-humaydi wato malam ya ce in shahida shahida ne ya ce in shaidu biyu suka ba da shaida annali fulanin ala fulanin alfa dirham lalle wane yana bin wane dirhami dubu wa shahida akara ne bi alfin wa hamsiniya wasu shaidu biyu na daban su ba suka ce a a dubu da ɗari biyar ne yake binsa kamar misali aka samu mutum biyu suka shaida eh lalle wane yana bin wane miliyan guda sai aka samu wasu mutane daban su biyu suka ce a miliyan ɗaya da rabi ne yake bin shi yi ƙorabi ziyada za a yanke hukunci da ƙari waɗanda suka ce miliyan ɗaya da rabi ne yake bi to wannan fadar su za a gabatar yasa saboda su sun tabbatar da ƙari an gane ko kenan almusbitu muqaddamun ala nabi su wancan biyun sun ce miliyan guda wannan sun ce miliyan ɗaya da rabi to wanda suka ce miliyan ɗaya da rabi a kan faɗarsu za a zartar da hukunci malam sai ya zo da hadisin abdullahi ibn abi mulaika ke faɗa cewa ukuba ibn al-haris allah ya ƙara masa yadda ta zauwa jabnatan li abi ihabi bin aziz ya auri diyar wato abu ihab ibn aziz fa'atat humra'a sai wata mata ta zo masa kai tsaye faƙalat sai ta ce kada arda'atu uquba wallati tazawwaj tace tabbas ni na shayar da uquba kuma na shayar da matar da ya aura yayi aure ana ango ango kawai ita wannan mata sai ta zo ta mamaye shi ta ce wannan uquba da kuke gani na shayar da shi matar da ya aura ma na shayar da ita shi ku Allah ya haramta aure tsakankanin ‘yan uwa wanda yake na shayarwa da nasi na alkur'ani wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a an haramta muku auren ‘yan uwanku na shayarwa duk macen da aka shayar da ku mace ɗaya ta shayar da ku to wannan babu aure tsakankanin ku ta zama ‘yan uwarka sawa'an a lokaci ɗaya aka shayar da ku tare ko kuma shayarwar da aka maka ko aka mata ta gabaci taka ko kuma sai bayan haka kenan anan mu gane ba sharadi bane sai in a lokaci guda ko da misali da shekara goma ko abin da ya fi haka aka shayar da kai sannan bayan haka aka zo aka shayar da ita to ta zama uwarka babu aure da kankani shi ne ta ce kada arda'atu uqubata wallati tazawwaj tabbas na shayar da uquba kuma na shayar da matar da ya aura faƙala laha uquba uquba Allah ya kara masa yadda sai ya faɗa ga wannan mata ya ce ma a alamu annaki arda'ati ya ce ni fa ba ni da masaniyar cewa kin shayar da ni ni ban san da cewa kin shayar da ni wala akabarti ni kuma baki bani labari ba ni ba ni da masaniya kuma ke baki faɗa min ba baki bani labarin cewa kin shayar da ni fa arsala ila ali abi ihab sai ya aika wajen jama'ar wato abi ihab ya sa'aduhum yana tambayar su wai shin haka ne wance ta shayar da matata wadda nake aure da ita haka ne ta shayar da wance faƙalu sai suka ce ma alimnahu arda at sahibatana iya dai abinda muka sani wannan diya mu tabbas wannan mata ta shayar da ita amma kai mu ba mu sani ba an gane ko ma alimnahu ma anan mausula ce ma alimnahu arda at sahibatana iya abinda muka sani ita dai wannan mata ta shayar da kenan wannan diyar tamu فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله a lokacin nan shi uku ba wato sai ya hau raƙuminsa ya tafi ya tarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama birnin Madina fasa alahu ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan hadisi sai ka sanya shi a layin wato shine arrihila fi ɗalabin ilmi mutum ya yi bulaguro takanas domin neman ilimi tunda a nan daga birnin makka ya buga ya haura kuma sai ya tafi birnin madina domin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ya haura kuma yayi tafiyar wata guda domin ya je ya ji hadisi guda a lokacin da ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa ya ce ya rasulullahi kaji kaji ina aure da matata kawai sai wata mata ta zo ta ce wai ta shayar da ni kuma ta shayar da matar da nake aure da ita to ni kuma ban yi sanin cewa ta shayar da ni tunda ba ta faɗa mun ba kuma na tambayi dangin ita matar tawa sun tabbatar da cewa eh wannan mata ta shayar da diyarsu maza Allah sai ce kai fa baka dikila maza Allah ya ce to yaya za ka yi yaya za ka yi tun da an riga an faɗa an riga an faɗa an tabbatar da cewa an shayar da kai an shayar da matar da kake aure fa fara kaha a lokacin nan uku ba sai ya rabu da matar wa naka hata zaujin gaira ta je ta abu wani miji na daban kaga a nan kasancewar a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karfi shaidar ita wannan mata kenan akan fadar shi uku ba tunda shi uku ba ya ce shi bai sani ba amma ita kuma wannan mata ta tabbatar da cewa ta shayar da shi don haka a nan kenan duk wanda ya ce an yi kaza shi ake gabatarwa faɗar shi ake gabatarwa akan wanda ya ce ba a yi ko kuma akan wanda ya ce a shi dai bai sani ba almusbit muqaddamun alal nafi da haka dai wannan dalili ne wanda yake nuna cewa idan jama'a suka rabu biyu a wajen ba da shaida wasu suka ce a mu a gaban mu aka yi muna da masaniya akan haka wasu suka ce a mu ba mu sani ba to wanda suka ce su an yi su ake gabatar da faɗar su akan wanda suka ce ba su sani ba haka nan akan wanda suka ce ba a yi ba باب الشهداء العدول وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري هو ابن شهاب قال حدثني هميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عتبة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن, قا وإن قال إن سريرته حسنة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato shaidu waɗanda suke adalai an gane ku shaidu waɗanda suke adalai sai ce wa kaulin lahi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin wato suratul talaq da suratul baqara a cikin suratul talaq ubangiji ta'ala na faɗa wa ashhidu zawai adidin minku ku muminai idan kun saki matan ko kuma za ku dawo da su ubangiji ta'ala ya ce ku shaida ma mutum biyu waɗanda suke ma'abuta adalci daga cikinku a duk lokacin da mutum ya saki mace sai ya samu mutum biyu waɗanda suke adalai sai ya shaida musu to ku tabbata matata wanci na sake ta a rana kaza kuma saki ɗai na mata ko saki biyu ko saki uku haka zai tabbatar ma da mutum biyu waɗanda suke adalai su zame masa shaida haka a lokacin da mutum ya dawo da matarsa bayan ya sake ta ya ce ya dawo da ita to sai ya samu mutum biyu ya shaida musu ku tabbata cewa matata wancan da na sake ta na dawo da ita to dangane da ita wannan shaidawa wasu malamai sun tafi akan wajabcinta wasu ko sun tafi akan cewa sunna ce mustahabba an so ne mutum ya shaida ma mutum biyu adalai idan ya saki matar shi haka nan idan ya dawo da ita hikima game da haka dan kar a samu wata takaddama da wani kai kawo an gane ku kenan dan kar a samu wani kai kawo a ce ka maida ta ta ce a ai ita ba ka maida ai ita ba ta koma ba to wannan shaidu ka riga ka shaida musu kenan wannan koda an samu jayayya a gaban alkali za su ba da shaida don haka wannan aya kenan tana nuna mana kenan duk waɗanda za su ba da shaida kenan su zaman to adalai to haka aya ta biyu wadda ke cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yace mimman tarzauna min ash-shuhada'i wannan kenan ta zo ne a cikin ayar da ke bayani game da hukunce hukuncen bashi daga gabar da ubangiji ta'ala yace wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzauna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ubangiji ta'ala ya ce wasu tashidu shahidai ne min rijalikum ku nemi shaidawa ta shaidu biyu wato daga cikin mazajenku ba illam ya kuna rajulai ne in har shaidun ba su kasance ba maza ne ubangiji ta'ala ya ce farajulun to a samu shaida namiji wamra'ata ne da mata guda biyu mimman tardauna mina shuhada daga wanda kuka yarda da su kuka amince musu daga cikin shaidu kaga anan ubangiji ta'ala ya nuna shi kanshi shaida sai an yarda da shi an amince masa to don haka menene adalci da yarda da amincewa ta wanda zai zame ma mutum shaida jumhurin malamai sun tafi akan cewa sharadi ne biyar wanda ke tabbatar da adalci na mutum sharaɗi na farko dai ya kasance musulmi domin duk wanda yake ba musulmi ba ba adali ba ne sharaɗi na farko ya kasance musulmi an gane ku domin babu wani adalci sama da musulunci abu na farko kenan ya kasance musulmi sharaɗi na biyu ya kasance mukallaf ma'ana baligi ne kenan baligi ne in aka ce mukallaf shine baligi mai hankali sharaɗi na uku sannan wa an ya kuna hurran ya kasance ɗa ne ba bawa ba sharaɗi na hudu ya kasance gairu murtakibil kabira kar ya zamanto mutum ne mai aikata wato manyan laifuka kar ya zamanto manyan laifuka ma'ana abubuwan da Allah ya haramta manya-manyan zunubai to kar ya zaman kar a same shi yana aikata wannan kamar ƙarya kamar shan giya kamar zina kamar kwace kamar sata da sauransu duk wani babban laifi kar a same shi yana yi sannan sharaɗi na biyar kar a same shi yana nacewa akan kankanin zunubai kankanin zunubai kar a same shi ya nace a kansu to waɗannan su ne sharaɗa biyar wanda malamai suka gitta cewa duk wanda ya cika su to wannan ya zama adali al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa ya rada sharadi na shida sharadi na shida ya kasance ma'abucin mutunci ne wa an ya kuna zamu ru'a ya kasance yana da mutunci menene ake kira da muru'a duk wani abu wanda yake na jin kunya wanda dai za a iya aibanta mutum ya kasance mutum ya nisance shi kaga anan kamar misali a irin al'adarmu akwai abubuwa wanda a al'adar wasu yana daga cikin zubar da mutunci a wasu al'adar wasu ko baya cikin zubar da mutunci yanzu misali kamar yanzu a cikin al'adarmu a ga mutum babban mutum yana tafiya yana cin abinci kaga wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na zubar da mutunci da sauransu don haka kenan sharaɗi na shida shine ya kasance kenan mutum ne wanda yake ma'abucin mutunci kenan duk wani abu wanda yake na zubar da mutunci baya ciki to waɗannan su ne sharuɗa biyar wannan sharuɗa shida a wurin jumhurin malamai wannan biyar kinkina limamu shafi'i ya daɗa na shidda kenan duk wanda ya cika su shine ake kira adali kuma shine yarjeje kenan sharaɗi na farko mu maimaita shine musulunci ya kasance musulmi sharaɗi na biyu ya kasance kenan baligi mai hankali sharaɗi na uku ya kasance ɗa ba bawa ba sharaɗi na hudu kar a same shi yana aikata manyan laifuka sharaɗi na biyar kar a same shi yana nacewa akan kankanin zunubai saboda babu wanda yake masu ko da yana aikata kankanin zunubai to kar a same shi yana nacewa kenan sharaɗi na shida kuma ya kasance ma'abucin mutunci duk wani abin da yake zubar da mutunci yana kiyayewa to dangane da karɓar shaidar shi shine a nan malamai suka ce kar ya kasance makiyi ne ga wanda zai ba da shaidar kenan kar a samu cewa dama akwai wata adawa tsakanin shi da wanda zai ba da shaida a kan shi to ko mun adalcin shi in dai an tabbata dama akwai adawa tsakanin shi da wannan to ko da ya ba da shaida ba za a karba ba in dai an san dama akwai rashin suntuwa tsakanin ka da mutum to ko mun adalcin ka in ka ba da shaida a kai shi ba za a karba ba sannan abu na biyu shi wanda zai ba da shaidar kar ya zamanto an tuhunce shi game da janyo wani amfani ga kanshi ko ije wani tsanani kenan in har aka fahimci cewa a wannan shaida da zai bada akwai wata maslaha tashi akwai wani amfani da yake son ya janyo ma kanshi ko kuma yana son ya ije ma kanshi wani tsanani to shi ma ba za a karbi shaida ba in dai akwai tuhumar shi ko mun adalcin shi ko da ya cika wannan sharuɗa sannan sharaɗi na uku kuma kar ya zamanto shaidar da zai bada zai bada ne akan asalinsa ko kuma akan reshen shi ma'ana kar ya zamanto akan mahaifin shi ne zai bada shaidar wato ko kuma mahaifiyarsa ko kuma akan ɗan shi saboda shaidar ɗa ga mahaifi ba a karɓa hakanan shaida ta mahaifi ga ɗa domin akwai wani nau'i wanda yake na adifa na tausayi da abin da ya kama da haka to shine a nan ubangiji ta'ala ya ce wa ashidu zawai adidin minkum ku shaida ma mutum biyu ma'abuta adalci daga cikinku in har kun saki matanku ko kuma in kun dawo da su haka kenan waɗanda za su zame muku shaida akan rubuta bashi cewa wane dan wane ya dau bashi a wajen wane kaza a lokaci kaza to waɗanda za su zame muku shaida ubangiji ta'ala yace su zamanto daga wanda kuka yarda ne da su kuka amince musu ina wannan yana nuna mana kenan ba kowa yake zamantowa shaida sai adali to shi ne ana malam sai ya zo da hadisin wato abdullahi ibn utuba ke cewa na shi umar allah ya kara masa yadda na faɗa inna unasan kanu yi uka zuna bil wahayi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle wasu mutane masu laifi ana damkar su akan laifinsu bilwahayi wato a sababin saƙo da Allah ke turowa fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzan shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wahayin da yake sauka a sababin shi ake damkar wasu jama'a mutum yana ganin ya ɓoye ya aikata wani abu Allah sai ya turo saƙo kamar yadda lokacin ana tafiya zuwa tabuka maza Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa za su tafi yakin tabuka aka samu wasu munafikai aka samu wasu suka yi mummunar fada maza Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa shine wani yayi maganar cewa ai ba mu taba sanin ba mu taba sanin wasu waɗanda suke masu kwaɗayin cika ciki da abinci masu ƙaryar zance masu tsoro a fagen fama sama da wannan makarantar namu wai yana nihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa wai iya hammin su cika ciki da abinci sannan ga ƙaryar zance sannan kuma ga tsoro a fagen fama wasu da jama'ar da suke tare da shi wannan sun ji abin da ya faɗa amma ba su yi musu ba ba su mai inkari ba sai wani sahabi ya ji abin da wannan ya faɗa sai ya ce wallahi ƙarya kake kuma sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ka faɗa a lokacin nan shi wannan sahabi da ya ji wannan mummunar kalima yana famar ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya zo ya faɗa masa saƙo daga saman bakwai tuni ya riga ya shi Allah ya turo saƙo ga manzansa ubangiji ta'ala ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhuru wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani al-aya ubangiji ta'ala ya ce wala in sa'altahum masu irin wannan mummunar fada inda zaka tambaye su kace da su me yasa kuke irin waɗannan miyagun maganganu la yaqulunna ubangiji ta'ala yace lalle ne za su baka amsar cewa inna ma kunna naqulu wa nal'ab sanda cewa kadai muna kutsawa ne a cikin hira wa nal'ab muna wargi dan misali nisan hanya ubangiji ta'ala yace kun ce da su abillahi yanzu da Allah mahaliccinku wa ayatihi da ayoyinsa da ya saukar muku wa rasulihi da manzon shi da ya turo muku kuntum tastahzi'una ko kasance kuna izgili da su la ta'taziru ubangiji ta'ala yace kar ku bada hamzari kar kafartum ba da imani tabbas kun kafirta bayan imanin wannan aya kamar yadda ya gabata dalili ne wanda yake tabbatar ko da wasa mutum yayi izgili da addinin musulunci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na karantarwar addini ko da wargi ko da wasa mutum yayi izgili da addini ya kafirta domin musulunci ba maganar wasa a cikin shi kaga anan waɗannan da mi aka kama su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wahayi sun aikata abin Allah ya turo sakon cewa ga abin da suka faɗa to shine anan Umar Allah ya kara masa yadda yace inna unasan yace lalle wasu mutane kanu bi ukhazuna bil wahyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ana damkar su akan laifin su a sababin wahayi da Allah ke turowa a zamanin manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Umar sai yace wa innal wahaya qad inqata yace lalle wahayi a yanzu yace ya riga ya yanki me yake nihi da cewa wahayi ya riga ya yanki ma'ana sako da mala'ika yake sauka ya isar ga annabi wannan ya riga ya tsaya domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma zuwa ga ubangiji ba yana nihi ba kwata-kwata abinda Allah ya saukar na wahayi shi kenan ya taka birki a alkur'ani da sunna sako ne na Allah wanda kuma ya zarce sai ya dangana da alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul an'am wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balag an yi mun wahayin wannan alkur'ani domin na galgade ku kuma na galgadi duk wanda alkur'ani ya cin masa har zuwa kiyama da haka a nan da umar ya ce wa innal wahaya kadin kaba a lalle wahayi ya yanke ya taka birki ma'ana mala'ika da yake sauka zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yana isar masa sakonni daga wun ubangiji to wannan ya riga ya tsaya me yasa saboda manzon da ake saukar ma wahayin ya koma zuwa ga ubangijinsa sai ya ce wa inna ma na a kuzu kuma la'ana umar ya ce a yanzu za mu damke ku a kan laifinku bi ma zahara lana min a amalikun game da abin da ya bayyana gare mu na ayyukan abin da ya bayyana gare mu na ayyukan ku da shi za mu kama ku sai ya ce fa man a zahara lana khairan duk wanda ya bayyana mana alkhairi ya zamanto al'amarinsa al'amari ne mai kyau umar ya ce amin nahu za mu yadda da shi mu amince masa kenan za mu amince masa kenan tsara inda na amina ko kuma sayyar nahu amina za mu ɗauke shi a matsayin amintacce ne duk wanda ya bayyana alkhairi kenan ya zama to al'amuransa kyawawa ne kaga kenan a can da jumhurin malamai suka ce adali kenan wanda yake musulmi baligi mai hankali sannan ya zamanto ɗa sannan ya zamanto baya aikata manyan laifuka sannan ya zamanto baya nacewa akan kankanin zunubai kenan wannan zahirin al'amari za mu ɗauke shi mutumin kirki ne a mutacci umar ya ce wa ƙarrabna bugu da ƙari kuma za mu kusanto da shi zuwa gare mu saboda shi mutumin ƙwarai abinda ake so a kullum ya kusantar da mutumin ƙwarai zuwa gare shi shi ne ya ce wa ƙarrabna ya ce za mu kusanto da shi zuwa gare mu sai ya ce wa laisa ilaina min sariratihi shay'un ba mu da wani abu game da ɓoyayyen lamarinsa ɓoyayyen al'amarinsa wannan bai shahe mu ba Allahu yuhasibu sariratahu yace Allah shi zai binciki wato ɓoyayyen lamarinsa domin shi ne masanin duk wani abu wanda yake ɓoye da bayyane mai ɓoyuwa ba ta ɓoyuwa gare shi Allahu yuhasibu sariratahu ubangiji ta'ala shi zai binciki ɓoyayyen lamarinsa mu bai shahe mu ba sai ya ce wa man azhara lana su'an duk wanda ya bayyana mana wato mummunar abu ya zamanto kenan halayen shi da ɗabi'unsa miyagun halaye Umar ya ce lamna lamna amanhu ya ce ba za mu amince masa ba mutum ya zamanto ga ya kasancewar ba musulmi ba ne wannan ya za a yi amince ma wanda yake ba musulmi ba kaga kenan haka wanda yake kenan dole sai an samu waɗannan sharuɗa kenan ya zamanto musulmi baligi wanda yake ɗa ya zamanto baya nacewa akan kankanin zunubai kuma baya aikata manyan laifuka kenan wannan shine amintacce amma duk wanda aka same shi bai cika waɗannan sharuɗa ba ya za a ya amince masa shi ne umar ya ce wa man azhar lana su'an duk wanda ya bayyana mana kenan mummunan hali ya ce lamna amanhu ya ce ba za mu amince masa ba walam nusaddiqu kuma ba za mu gasgata shi ba yanzu misali makaryaci karya laifi ne babba daga cikin manyan laifuka makaryaci yanzu a amince masa ba maganar a amince masa sai ce wa in qala inna sariratahu hasana koda ya faɗa ya ce koyayyen lamarin sa ai mai kyau ne koda ya faɗa to mu ne ba za mu yarda mu zahirin al'amarin shi da shi muke aiki akan shi ne malamai suke faɗar wannan ƙa'ida na hakumu bi zawahir wallahu ya tawalla sara'ir ko kuma na hakumu bi zahir wallahu ya tawalla sara'ir ma'ana mu dai za mu yi hukunci da abin da yake zahiri abin da yake ɓuye za mu bar ma Allah kenan abin da ya ɓuye wannan na ga Allah kamar yadda Umar ya ce Allahu yuhasibu sariratahu ubangiji ta'ala shi zai binciki ɓoyayyen lamarinsa mu dai abin da ya bayyana gare mu da shi za mu yi hukunci duk mutumin da halayensa na kwarai suka bayyana to wannan mutumin kirki za a ɗauke shi abin da ya buya sai a bar ma Allah an gane ko don haka a shi ne magabata suka tafi akan cewa baya kan mamu cewa sai ya binciki ɓoyayyen al'amari na limamin shi in dai abin da ya bayyana gare ka akan shi za ka yi aiki abin da ya buya sai a bar ma Allah a takaice kenan wannan hadisi da malam ya zo da shi yana nuna kenan duk wanda zai ba da shaida sai a tsaya a lura da kenan zahirin al'amarinsa in zahirin al'amarinsa ya tabbatar da adali ne to wannan za a karbi shaida shi amma in ya kasance zahirin al'amarinsa mara kyau ne to wannan kenan ba za a ɗauke shi a matsayin adali ba za a karbi shaidarsa ba nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك